الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا جماعة المسلمين بياني أتكلم لتارك المختصر نسيه الإمام مسلم تاريخ الحافظ زكي الدين عبد العظيم ابن عبد القوي المنجلي يومنا شابير وطن شوال هجرة من الله صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da uku ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam a darasin da ya gabata mun karanta hadisin jabir bin abdullah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فانه من عمل عمرا فهي للذي عملها حيا وميتا ولعبده wannan hadisi karshen babun rajulin ya amaru rajulan umra ko ko ya umiru rajulan umra mutumin da ya ba mutum kyauta irin ta umra wanda yake kamar da muka bayani nau'in kyauta su ta jahiliya wanda yake da musulunci ya zo ya tabbatar da wannan kyauta ya yi ta mutulaka to shi ke nan koko an yi ta an sanya abin nan wanda kuma aka yi istisna'i ya yi aiki da wannan istisna'i wanda aka sa a yau insha Allah za mu tashi sabon littafi shine kitabu al-fara'id wa alaihi salam a eh eh eh eh sai kwaye eh wanda ya sanya sharaɗin ma ishta ko ko ma ishtu daga inda sharaɗin ya cika shi wannan shi kenan zai maido da wannan dukiya in gida ne in gona ce in ma mine ne allah ba shi ko da ba ya da da ba ya da uba shine ake kira kalala kamar yadda za mu gani da da kwai magada sun sai su sai su yi gado na gadon shi ko da ba uwa da uba ba sai su yi gado ko ba da da uba ba kai nake san cewa ya sai su gaji wannan dukiyar tashi da wani sharri shi ya bar da ko uba ba alfara'id da jam'u farida kenan farida shine kaso wanda Allah ya riga ya kasa aka kayyade shi kuma sananne matsalar fara'id bayanin ta ya zo a cikin alkur'ani mai girma a cikin hadisan manzan allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu wanda yake a cikin wannan baji ko ko babukan da aka a cikin wannan kitabu za mu karanta wani sashe daga cikinsu hakanan ijma'in malamai ya ta akan wannan matsala ta fara'id wanda yake ilimi ne wanda yake mai falala kuma ilimi ne wanda yake mai wuya saboda haka akwai asar ɗin da ya nuna yana daga cikin ilmoma waɗanda suke za su yi saurin ƙarewa a nemi masu su a rasa saboda wuyarsu saboda sarkakiyar da ke da ilimin gado babi na farko a cikin wannan littafi babu layar ismin muslimu alkafira ko alkafirun muslima almuslim na farko na shi ne fari wancan na biyu shi ne mafi'ulun biyu layar ismin muslimu alkafira shi baya gadon kafiri wala kafirun muslima sannan kuma kafiri baya gadon musulmi idan mutum ya musulunta da ce yana kafiri sai kasance mahaifin shi ya zadda wama a kan kafirci ta ba zai gaji mahaifin shi ba da ke kafiri wadda kafirin musulma haka san haka ne idan mutum ya musulunta sannan baban shi kafiri ne allah ya karbi rayuwar wannan wanda ya musulunta uban shi yana bisa kafirci ba zai gaji shi ba da kwai nasaba da kwai bangare inda an samu ikhtilafin dini da babu tawarus tsakaninsu ana usama bin zaidin radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yarsul muslimul kafira musulmi ba ya ganan kafiri wala yarsul kafirul muslima haka nan kafiri ba ya gadan musulmi kenan babu gado tsakanin musulmi da kafiri kafiri ba ya gada musulmi haka nan musulmi ba ya gada ba ya gada kafiri wannan shine mazaba ta jumhur na malamai tun daga sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har tabi'una da tabi'ut tabi'ina da sauran fuqaha sun tsaya akan abinda zahirin wannan hadisi yake nunawa cewa babu gado haka sami ikhtilafud din sai dai warwiya khilafu an samu sabanin wannan wanda suka ce a'a shi musulmi zai gaji kafiri amma kafiri ne dai ba zai gaji musulmi ba an samu wannan magana an mu'adh bin jabal daga mu'adh bin jabal yana daga kan sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'awiya ibn abi sufyan da mu'awiya ibn abi sufyan akwai masruq wanda yake yana daga cikin tabi'u da shi ma an samu wannan magana daga waje da kai sa'id bin musayyib da sa'id bin musayyib da ibrahim an-nakhai wa sa'ad da sa'ad wannan dukkan su su ba sahabbai bane ba su ma sun tafi akan wannan magana kanu innahu yarisu muslimu min al-kafir musulmi zai yi gado daga kafiri idan baban shi kafiri ya mutu zai gaji dukiyar shi mina gairi haksin amma kafiri ba zai gaji musulmi ba menene hujjar ku wa danja mu'az mu'az bin jabal yana daga cikin wanda suka yi riko da wannan yace sami annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa al'islam ya zidu wala yankus musulunci karuwa yake ba ya ragewa ya ce saboda haka yana shi musulmi zai yi gadon kafiri amma kafiri ne ba zai gaji musulmi ba wannan hadisi ya fara da abu dawuda masu hagu alhakin abu dawuda fitar da shi imam alhakin ya da cewa hadisi ne ingantacce sai dai malamai sun ce wannan magana ta cewa al'islam ya zidu walayan kusu ba ya zo ba ne a cikin babin miras ba a cikin dukkan abuwa ake magana ba ana magana da matsalar gado ba a'a ana magana ɗaukakan musulunci ne ya kullum musulunci shi shi ne sama sauraka shi ke ƙaruwa duk abinda ba shi ba na kafirci da abin nan to raguwa yake saboda mutane Allah yana shirye da su suna gane gaskiya suna baro abinda suke a kai na bata da na banna to da ka kullum musulunci bunƙasa yake daukaka yake sannan duk abinda ba musulunci ba ragewa yake wannan ba ana maganar sun babin miras ba saboda haka ga sha hadisi karara wanda ya zo akan babin gado ya nuna cewa ba a gada musulmi musulmi ba zai gaji kafiri ba kafiri ba zai gaji musulmi ba wanda yake shi wannan nassi ne domin ke amma a bata lokaci kuma a ji ana neman wata fahimta cikin hadisin da yake yana da ihtimali yana iya kasance haka abin ya iya dauki wannan fasara kuma yana iya dauki wata fasara da ba wannan ba sai sa jumhur na malamai suka tafi akan cewa babu attawarus gado tsakanin abin nan addinai guda abin nan tsakanin musulunci da kafiri da akwai mas'ala cewa to kafirai ya junansu da kwai da kwai gado shi ma da kwai sabani na malamai suna ganin ba yahudi ba zai gaji ba nasari ba koko ba nasari ba zai gaji mushirinin ba majuse ba haka nan koko wanda yake mushiriki ba da addini abin ne wannan matsala da ce lafiya ala kulli halin wannan nasi ne karara akan cewa babu gado tsakanin musulmi da wanda yake ba musulmi ba kuma tsakanin kafirai ya junan su sun gaji junan su amma da tsakanin musulmi da kafiri babu gado tsakanin su assalamu
yana da baya sai ya ɗanya musulunci sai su ba mu ya yi mutu a kan abinci kuma shi kamar yaron in bai ɗauki dukiyar ba to zai iya kamar bai da wani hali su dole sai wannan zai iya cin dukiyar matsayin kokarin shi ya kuma yana
ba zai ci ba a kan magana ta jumhur ɗin malamai saboda ai ana iya shi uban ya mutu baya da komi ko wanda za a gaje shi shi kafin ya mutu ya bar shi to in haka ya kasance ya za a yi wannan baya zama mubarrir na a halitta mashi abin ga ya bari can yana da dangi wanda suke kafirai ko da sun yi nisa can yadda gadon sai ke na kafirai can sai su gaje shi shi ya kasance ya abin ya tsarkaka daga da ce zai ce zai gaji wannan dukiya da ke kila ma ba mai sarki ba ce sai Allah ya bashi min min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh wassalam ha yanzu kamar yadda su kayare ne ba gado suke wasiya ce suke na sun maɗa wasiya wanda yana ɗaukar gado eh yana sun yi wasiya amma suna mamadiyan wasiya in yanzu ya ba zama wasiyar gajiya sai a yi daga dabba ko ku a yi ga dabbobi ko ku a yi ga wasu mabukata da sauransu da abin amma an ya kasance kuma ya musulunta kuma ya mashi wasiya wannan ta hanyar wasiya tun da ya yi ba gado ko ta hanyar wasiya sai ya karbi duke shi yana da bukatar sai a amsa tun da wannan ba gado ba ne ba wasiya ce shi nasi cewa ya layar su ba ce in kafiri ya ma musulmi wasiya ba wasiya ba ta yi ba a in kafiri ya ma musulmi wasiya yi kenan sai a zartar da wannan wasiya wallahu ala ba da salamu mushirki na a? ɗayan shi suna gane shi sun tabbatar cewa nan boyi ne kuma kila sun yi ta kokarin ya tuba ya dawo ya gyara bai tuba ba ya mutu yana mushrikin shi ba za su gaje shi ba za su gaje shi ba ko da kawai na sallah tunda ai da akwai su masu sallah shi ne mushrikai ne wannan ba gara tsakanin mushriki da musulmi babun alhiku alfara'ida bi ahliha wannan shine tarjuma wannan babi na biyu ku riskar da rabo ga ma'abutan rabo rabon da Allah ya riga ya raba raba kowa to ku riskar da shi ga ma'abutan shi kowa a bashi a bashi rabon shi na'am عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala alhiqul fara'ida bi aliha wa riskar da rabu ga ma'abutan su wa ma bakiya wa hiya li aula rajulin zakarin idan masu farilla wanda aka ranka aka yanka wani bangare na dukiya aka ce ka zaza a basu idan wani dan uwansu Allah ya karɓi rayuwar shi to idan aka basu sannan da sauran dukiya ya kasance masu cin farilla ba su gaje dukkan dukiya ba sai aka yi saura faruwa da aula rajulin zakari wannan abin da aka yi saura ma bakiya to na mafi kusanci ne shine mafi cancanta namiji sannan kuma zakar malamai sun ce mafi abin nan din magana cewa nan takidi ne rajulin zakarin wannan takidi ne aka yi da ayin maganar rajul ana fahimtar zakar ake ni ko wasu malaman suka ce a ihtirazi ne aka yi daga alkhunsa almushkil inda shi rajul ne sai da ya zakar ne ba zakar ba ne yawuwa wanda yake namiji ne mata maza shi wannan ba a zama asibi shi yasa aka yi taki masu malar suka ce an yi wannan ne domin a hidda shi shi ba a ciki sai wanda yake namiji lahiyayyen namiji ba wanda yake namiji mace ba wannan shi ya haita wasu malamai suka ce an kawo wannan ne da ma an ce fahuwa le aula rajulin aka tsaya nan ko da ba kawo zakarin ba da ai magana rajul ana magana zakar kenan da kwai alfara'id almansusa fil qur'an farilla wadda nassi ya zo a cikin alkur'ani mai girma da bayaninta a cikin nisa ne ko bilkur'ani to su fara'izin nan sittu fara'izin guda shidda ne inda yi wanda alkur'ani ya ambata ne babu na bakwai in kaga an samu wani gado wanda ba wannan ba sai ya kasance kiyasi aka yi ko ko aka yi ishihadi aka samo saboda fuskoki sun yi kama da juna aka riskar da wani akan wani amma dai asalin su guda shidda ne ba sai ta daga ɗayan cikin shiddan nan ba shiddan nan kuma su ne da kwai kowane yanki ko ko kowane rago da kwai mutanen da ke gadon shi na warko shi ne annisu kashi ɗaya cikin biyu na dukiya idan mutum ya rasu a raba dukiyar shi kashi daya cikin biyu a ba mai gado ana gadon kashi daya cikin biyu na dukiya daga cikin masu wannan gado da kwai maza wadda kuma nisfu ma taraka azuwa cikin illam ya kulla hunna walad da yin kana lahunna waladun wadda kuma rubo ma tarakina saboda haka abin nan miji yana gadon miski idan diya guda ɗaya ce aka bari ita ma tana gadon miski mutum ya mutu sai ya bar diya mace guda ɗaya tal to sai ta gaji rabin dukiyar shi يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين سيتي فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف بعد أن يا بدا أنا غادا نسكي ونصفه دقوي نصف النصف nisfin nisfi shine malamai ke ce marubi rabin rabi dukiya an raba ta gida biyu sai a dauki rabi guda kuma sai a sake raba shi gida biyu ya zama nawa kenan ya zama rubi kenan kashi daya cikin huduna na dukiya daga cikin masu gadon rubuci akwai ma'aurata maza da mata mun karanta wancan idan mace tana da tana da da to mijinta maimakon ya gaji nisifi sai ya gaji rubutu sannan ko nashi ne ko ba nashi ba ne ba wala hunna arrubu mimma taraktum illam yakun lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna as-sumunu mimma taraktum su mata suna da rubu'i daga abinda kuka bari in ba ku da ɗa ɗa ko nasu ko na wata mace wadda ba su ba kenan rubu'i yana zama rabon ma'aurata guda biyu tare da sharadar inda kwai da ko babu da wa nisfu nisfi da kwai nisfu nisfi abin nan an nisfu a kawo nisfu a kawo nisfu to kuma nan nisfu nisfi ɗaya cikin hudu rabin shi ya zama sumuni kenan ko yawuwa kaga kenan wannan asali na farko nisfi shine rabin sai a dauki rabin shi rubi sana a dauki rabin rabin sai zama sumuni yanzu masu gado da sumuni da kwai mata kamar da muka ambata yanzu ko idan da kwai da a ce zai ta gaji zai ta gaji sumuni wasu lusani yana asali biyu nisfi da sulusani su ne su kuma ake rarraba wannan sai a raba shi ya kasu gida ko dai a raba shi biyu ko a raba shi gida wannan sulusani shi kuma asalin sulusani in karanta can ya mata mutum ne ya mutu bai bar ɗa namiji ba ya bar iya biyu mata to sai a raba dukiyar shi gida uku sai a ɗauki kashi biyu cikin uku yayan shi mata sai su gado wani tsoma da kwaye nisku na sulusani shi ne mi shi ne sulusi shi ne sulusi daga cikin masu gane da sulusi a cikin nasan alfahari da kwai akwai uwa da kwai uwa da da uba na mai aya take cewa wani abu wai ne kulle wahidin minhum as-sudus in ka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fa li ummihi as-sudus yawwa uwa tana gadan sulusi idan ya kasance babu ba da yawwa ya kasance ba da wana ba da sulisi wa nisfu nisfi ma nisfin sulisi shine shine sulisi ko yawa kashi dai cikin cikin shidda shine nisfin sulisi kuma wani yana da cikin gadon gadon uwa kamar da makaranta a yanzu ko idan da kwai da ana ba ta ana ba ta sulusi daga cikin masu gadon sulusi da kwai ha? uba na miji inda kwai inda kwai diya ko yawwa kuma da kwai ba da kwai kaka na kara zirba ba ko da waɗannan su ne alfurut al-muqaddara المنصوصة في القرآن هي ست هي ست فرائض su guda su guda shidda shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko riskar da su ga ma'abutan su idan ya kasance abin nan an yi saura to wannan sai ya kasance asibi wanda yake namiji ne shi zai zo ya gaje sauran wannan dukiya ta asibi ce wanda ya kasance namiji kamar da kwai matsalar da ana iya asahabul fara'id da kasance sun dauki rabonsu sannan sun raga sun raga wani abu sannan ya kasance kuma wani ya zo ya gaje shi shi wannan dinnan kuma ya kasance ba ba namiji ba ne ba ya kasance ya kasance mace ce kamar matsalar mutumin da ya mutu da ya mutu sai ya bar diya ya bar diyar ɗa namiji sannan kuma sai ya bar ya uwar shi mace wannan kuma shakikiya ko li'abiyar shi kaga ita diya tana da nisfi ko yawwa diyar da za a bata a banjewa ita sulusi za a bata tamamu tamamu sulusai ne ko yawwa tunda su mata sulusari ne gadon su yawwa ita da diya diya mata da su da diyan da in masaukin su guda illa iyaka su diyan da ba su gado sai an rasa diya na tsatsu to aka samu diya guda ta tsatsu sannan aka samu diyan da mata to wannan dai tamamu sulusai da za su gada inda ya ce in ma sun yi daya in dai mata ne ba su wuce wannan yawwa to kuma yan uwa ita nasi ya nuna cewa mi take gado mace nisfi take gado yawwa nisfi take gado to ga ta da ranta amma kuma ga asali farilla ke gare ta tunda nisfi aka ce tana gado ita yan uwa yawwa to yanzu ga wa'ancan da diyar ciki da diyar abin nan sun gashi sun gaje abin nan sulusani to ita sai a bata sulus wannan na ƙarshe sai ta gaje shi ta hanyar me ta hanyar asirci ta zama asiba ne yawon ba a cewa a raba da ita su a ba su nisfi koko can a ce ita ya tana ta gaji nisfi tana da farilla ita uwa ita ma a bata nisfi sun da diyar da ta hita abin yawwa yawwa tana da inda kwai da namiji ai uwa ba maganin mata ya gado ko yawwa inda kwai da namiji ba maganin wanda duk su yi gado inda kwai da namiji ba mai gado tare da shi daga uba sai uwa inda ya da ne namiji sai kawo mata mata shi mamaci za ta yi gado ko shi za ta yi gado daman shi zai yi gado sannan ɗa namiji in ma shi kadai ne sai ya gaje tsaron dukiya ya zama asiri in yana da yan uwa mata to lizzakar misilu da hazil unsayi sai a yi lizzakar misilu hazil unsayi ne to a wannan matsalai yan uwa takan zama asiba sai ta yi asirci sai ta yi gado duk da ba ba zakar ba cewa wannan hadisi ya zo karara yuhul maram ya kawo wannan hadisi nan bai kawo shi ba assalam na'am yana da ya mutu hmm eh kuma akwai ƙarfin shi
hmm amma ɗaya ko su da ko su da kuma ko ya ko su hmm ko su eh wani yaya ita da ƙarfin shi ya ci eh ko shi hmm shi ma mutu eh ƙarfin shi hmm maza hmm to tun da kwai diya baya da matan a ba da ya mutu bai bar mace ba ne a baya ta mutu ta rasu to diya tana da nisbi yawwa uwa tana da sulusi tana da kwai diya yawwa sai sauran sulusi ko yawwa tunda ga sulusi ga sulusi ya zama sulusani sai sauran sulusi yanzu wannan sulusi kenan na dangin shi ne wa'ancin maza ba da mazan da mata kun maza ne su kadai ya zama dai rababin nan su sun zama asibai ne su da asibci sai su gaji wannan duke dangin shi ne abin nan maza Mm. wallahu a'lam babu mirasul kalala wannan babu zai bayani akan gado na alkalala عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا مريض لا اعدي جابر بن عبد الله ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya gaida shi ya shiga a wajen shi lokacin da yake yana jinya a lokacin da ma ba ya hankalta saboda zugin ciwo da tsananin shi ya haita daga cikin hayyacin shi fa tawadda manzo Allah ya yi alwala fa sabu alayya min wudu'i suka yi daga ruwan alwalan manzan Allah salamu ya alwala ana tara ruwan daga wannan ruwa wanda manzan Allah salamu ya wanke gaba kowan shi aka ɗiba aka zuwa mujabir bin abdullahi aka yi tabarruki da asar na manzan Allah salamu wannan hususiya ce tashi tabarruki da asar nashi abin da ya kasance yana da alaka da manzan Allah salamu a yi amfani da shi wajen neman albarka babu wanda ya samu wannan matsayin komin abinan salahiyar shi cewa mutum ne salihi ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne ake tabarruki da asarin shi ba aqaltu zuba mashi ruwan wannan ke da wuya sai ya dawo cikin hayyacin shi sha yanzu na gani yanzu fa qultu ya rasulullahi inna ma yarithuni kalala ya ce manzan allah silasilama kalala ya risu ni kalala wana zalat aya sai wannan aya ta sauka fakultu li muhammad ibn al-munkadir sai ya ce ma muhammad ibn al-munkadir rawun hadisi yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala kana nufin wannan aya yace ita an-nisa kala haka za mu zanta wannan shine dalilin saukarta ilim rukun halaka yace mi ha laysa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tara kaga nasin da ke nuna yan wata na gadan nisfu ko falaha nisfu ma tarak wa in kana tasnatayn falahu masulusani mimma tarak wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan falizakari mithlu hazil unsayayn wannan shine kalala nimar un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun to kaji kalala ki wanda ya ba ya da ɗa bai da ɗa bai da asal bai da far ba uwa ba uba sannan ba ɗa sai dai da kwai ɗan uwa uktunin nan malamai sun ce ana nufin nan shakika auwa in ba shakika li'abbiya ta kan tsaya matsayin shakikiya ta kan iya ita ma ta yi asirci saboda ana rinja ta bangaren uba ne a kan bangaren uwa amma wancan wanda aka ambata ikhwa na can cikin yusi kuma lawafi a wuladin wacce aya ce ta ka bayanin abin nan bayan ya kama magana gadon abin nan ma'aurata ha? kalalata yawwa walikulli wahidin minhu masudus wannan ana nufin yan uwa li ummai su ba su ga ba su wuce sudus ba su wuce sudus ko da suna da yawa yawwa wannan dai da ban gane shine za su gada walikulli wahidin minhu ma as-sudus sai a ba su sudus su kun ba su azuci ba su asirci tun da li'ummai ne bangaren bangaren uwa ne wannan shine ta'arifin kalala wanda alqur'ani yayi wasu malamai sun kawo bayanai da yawa akan me ake nufi da kalala wasu suka ce to nan zahirin shi yana nuna shi mamacin wanda ya mutu cikin wannan yanayin shi ake kira kalala wasu ma kalalan sai suka dauka wanda ke gado ta irin wannan yanayin da kwarai maganganu da dama amma mafi dai abin nan kamar zahirin alkur'ana nufin mutumin da ya mutu bai bar uwa ba bai bar uba ba sai dai shine ake magana da kalala ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك أي زوا أبن wannan shine gadon kalala an ma'adan ibn abi talha anna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu khataba yawm al-jum'ah umar ibn al-khattab dan ta tabbata gare shi yayi hudu ba ranar juma'a fa zakara nabiyallahi ya ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa zakara ababakar a cikin hudu shi ya ambaci abubakar dan siddiq sun makala ya ce inni ya ce hakika ni la ada'u ba'di shay'an ahamma indi yace bayan rayuwata ba zan bar wani abu wanda yake yana da muhimmanci wanda yake damuwa ta wanda na yi kulawa da shi minal kalala kamar mas'alar kalala yace ma raja'at rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi shay'in ma raja'at fil kalala ban taba koma ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba magana a cikin wata mas'ala bayan ya gaya mani in sake koma mashi in mashi magana akan ta irin yadda na yi mashi magana a cikin matsalar kalala ya ce wa ma'aglaza li fi shaidin ma'aglaza ni fi manzan Allah bai kabrara mani magana ba da ya dai na yawaita game da tambayar wannan matsala to bai kaurara mani magana ba a cikin wani abu irin magana da ya kaurara mani a cikin matsalar da zan ta kalala ya nuna maka manzo Allah ya abin gadin shi yace hatta ta hanya bi'is da bi'is ba'ihi fi sadani wani lokaci sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya yatsan shi ya zunguri kirjin Umar bin Khattab wa qala ya Umar bayan ya haka nace ya kai Umar ala takfika ayatu sayf me yasa kake damun kanka ba ga aya na ba ta zo karara wata sauka lokacin bazara bata wadatar da kai ba allati fi akhir surati an-nisa wadda ita aka kici suratul nisa aka riye ta ta zo karshen ta wa inni ina aish aqad fiha bi qadiyatin yaqdi biha man yaqra'u al-qur'ana wa man la yaqra'u al-qur'ana yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa inni in aish idan allah ya sa na ci gaba da rayuwa matakan rayuwa ta zan yi hukunci fiya a cikin matsalar kalala ya kabiyyati da hukunci ya kabi biya mun ya kara alkur'ani wanda wanda ke karanta alkur'ani zai samu hukunci a cikin alkur'ani da yanan karara kuma la ya kara alkur'an da wanda ma yake sauraren shi ba karanta yake ba za a gani ita ce wannan aya da mu karanta ta sauka a cikin lokacin baza shi yasa a kira ta ayatul sayyi yastaftunaka wa lillahi yuftikum fil kalala amrun halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun wa laha nisfu ma tarak wa huwa yarzuha in lam yakul laha walad fa in kanat sanatayn falahu thuluthan mimma ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء وللذكر مثل حظ أنثيين لأن لا يتمي يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم ita ce aya ta ƙarshe a cikin suratu nisa domin kalala ɗin yana ya zama namiji ko ko ya zama mace dan mace ce kalala ta farkon uwa namiji shi ya zama asi sai ya gada dukiyar baki da in ka wata ce nisfi za a bata in kuma suna da yawa da zakari da sula hanzu da kun saye da hukuncin su hukuncin diya kowace kowane namiji yana da rabon mace biyu babun akhiru ayatul nazarat ayatul kalala aya ta karshe wadda ta sauka ta ce aya wannan wanda mun karanta astaghfirullah anna bara bin azir radiyallahu anhu anhuma anna akhir surati unzilat tamatan suratul tauba sura ta karshe wadda aka saukar da ita baki daya ita ce suratul tauba baki daya aka saukar da ita gungurungum dinta ita ce suratul tauba wannan in kana magana sura ce wadda ta sauka baki daya ta karshe ita ce suratul tauba duk da yawan وآخر آه وآخر آية أنزلت آية الكلام إن كم كان مغنى آية با سورة با wadda ta sauka ita ce ayar kalala ya staftunak ita ita ce aya ta karshe wadda ta sauka babu man taraka malan falewar sace yanzu allah sallallahu alaihi ce wanda ya bar dukiya to na magadan shi ana abin hurara zai lawa an wani rasu da sila sama ka na yi wuta da rajulun mai farkon al'amari manzan ala sila sama a madina akan dauko sahabi wanda allah ya karfi rayuwar shi a zo manzan ala sila sama da shi saboda manzan allah ya mashi sallah a lokacin manzan ala sila sama akan kawo mashi gawar abin nan a zo manzan allah shi ke yin sallah saboda ya samu shafa'a ta manzo Allah sallallahu da addu'ar da manzo Allah za ya mashi alaihi addaini akan zo da shi yana da bashi fa yas'alu hal taraka lidainihi min kaba'i farko saboda girman bashi wanda yake mu yanzu mafiya mutane suna wasa da shi wasa da shi tun da rayuwarsu sannan bayan rayuwarsu wasu magada suna wasa da al'amarin bashi abinda zai nuna maka mutane ba su dauki bashi wani abu wasu abin da wanda zai ci bashin matan harko ba da niyyar biya kaga wanda yana nuna raunin imanin shi da gobe alkiyama in ya sakankanci da cewa gobe alkiyama duk mutumin da ka ci bashin shi da gangan baka biya mushi ba to dole sai an cire wannan hakkin an bashi duk mutum yana da wannan yakini ba zai wasa da al'amarin bashi sai ya kasance yakinin shi ya yi rauni akwai wanda amma yana da niyyar to ba zai biya ba a cikin lokaci ba sai ya ja ran wanda yake bin bashi sai an baka da yan abin duka cikin jin daɗin da aka ɗauka aka bashi da kaga manzo Allah sai farko al'amari ma bayan rasuwa abin kaga mutum ya san girman hadarin bashi ba zai wasa da shi in larura ta sami wani ya ci bashi larura ta kan kama mutum ya ce ya ci bashi kuma mutum wanda yake mai kamun kai a fifi ya ce ya ci bashi ya rige ya ruwa ma kanshi asiri ya shi ya ce ya tozartar da kanshi ya yi roƙo koko ya ce ya yi maula wanda yake tana zubar mutunci duk wanda kake zuwa kana maula wajen shi kana roƙo kuma yau da gobe ya zama ɗabi'arka to ba da za a maye da ya gan kama shi tun yana yi saboda Allah sai ya kai yanzu ma dai kawai in kai masharanci ne saboda ya rabu da sharrin ka zai ɗauka ya baka da ya gan ka sai jiran shi kuma ya abanka ya riga ka sanya kiyayyar ka abin nan saboda haka ka ci bashi ya yi ka je ka yi maula ko ka yi roƙo da iya mai kyawu ta cewa da Allah ya baka ka je ka mayar mashi wannan abin ka kare mutuncin in ka yi ka yi ka yi ba ka samu ba sai bashi sai ka je ka ci bashi ya hiye maka da ka je ka yi roƙo da ka samu ka biya Allah ya sa ta Allah ya karɓi rayuwarka da wannan bashi kana da niyyar ba ka biya ba in ka bar kadara wanda za a biyan wannan bashi ko da kawo kadara za ta cinye za ta cinye bashin zai cinye kadara baki daya ko ba maganar gado ga wanda ya kasance ana bi bashi na gada an sun kai suna sai su yakuri sai a biya mashi wannan bashi ya samu za Allah salatu ya kan dauki al'amarin bashi da muhimmanci yakan tambaya hal da raka lidaini hi min kaza ya tambaya wani ana bin shi bashi ana bin shi bashi yana da duke da za a iya bin wannan biyan wannan bashi fa ina hudisa in aka ba mu zala labari annahu taraka wafa'an ya bar abinda za a iya biyan bashi cikin duke shi ko gonar shi ko gidan shi ko wani dokin shi ko wani wata godiyar shi abin hawan shi sallallahu alaihi za Allah sai mai sallah sai a sanar da magada cewa ba su da gado ba sai an biya bashi saboda haka sai manzo Allah ya mashi sallah wa illa idan ba haka nan ba kala sallu ala sahibi sai ce ku dauki mutunan ku je ku mai sallah kadiban mutunan da manzo Allah ya ki ya bar ya yi mashi sallah saboda ana bin shi bashi ba ya da abin da zai biya bashi kuma ba ya yi da gangan ba kaga matsala ai mai girma ce kawai ba ya da abin zai biya bashi amma manzo Allah ya ke mashi sallah duk da yadda ake son manzo Allah ya yi ma mutum sallah amma manzo Allah sai ya ce ku je ku yi ma dan uwan sallah yadda manzo Allah ya kai wannan kowa ka zai masa zahi idan da shi ne koko abin nan su yi hushi su biya mashi koko su yi zuciya su biya mashi manzo Allah ya mashi sallah an samu irin wannan abu fata da ta rana wanzan Allah salasa mai ce abin ana bin shi ba shi wuce nawa ake bin shi koko shi abu ka tara ne kan shi na wahab shi ne wanda ya yi abu da nan koyarwa dinari dinara ne ba ba aka ce ana bin shi ba shi nawa ake bin shi dinara ne abu ka tara ya ce ya dauka suna kan shi wanzan Allah ya mishi sallah ce mazala wannan dinari guda biyu sun dawo kaina dan shi ya barranta ba abin shi yanzu Allah ya mashi sallah wannan farkon al'amari ke falan ma fata Allah wa alaihi da fituwa tahiya kai tahiya aka samu daula aka samu wadata aka yi abin nan aka samu ganima bayan an bude garuruwan kafirai da dama an abin nan saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama قال انا اولى بالمؤمنين النبي كما يقول احزاب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم yace ana aula bil mu'minina min anfusihim ni na fi cancantar mu'mini ne da kawon musu ya samu ta imanin shi ba zai cika ba sai ya fifita soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan duk abin da yake so ko da kokan shi an same ci manzon Allah na yi sanka da kowa sai dai kai nan sai kanka to imanin ka bai cika ba ce to na yi sanka fiye da komi da to yanzu ka cika yi imani sai ka ji kana son manzo Allah sai fiye da komi alamar kana son manzo Allah sai sai fiye da komi idan manzo Allah zai ce kaza ka ji kai ba kaza din nan kake so ba to sai ka bar abin da kake so ka bi abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi a lokacin da ya kasance kana fifita san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan abin da ke soyayya shine da'a kana san manzo Allah to kai mashi da'a ba kai ta abin nan kuwa ba kana hargowa cewa kai kana san manzo Allah amma kuma kana yin abin da ya saba ma abinda manzan Allah ya rayu a kan shi koko ya ce a yi wannan ba zai soyayya ta ta abin ta hakika ba ba kana son manzan Allah sila su makamar da wani mai hikima yake cewa da ya kamata ya kama shi biyayya yana daga cikin rashin abin a ce kana son mutum ko kana saba mashi hankali ba iya ɗaukar wannan in kana son mutum to kakan kiyaye ba za ka aikata abin da ba zai zai bata mashi rai ba sauraka manzo Allah ya ce ai musulmai ni ne mafi cancanta muminai akan kawunansu sauraka faman tuwofiya daga yau duk wanda Allah ya karɓi ya karɓi rayuwar shi wa alaihi dainin ana bin shi bashi wa alayya kaza manzo Allah ya ce a zo baitul mal a zo baitul mal sunduku na abin nan a je trezor ta musulunci inda ake aje dukiya ya cewa da ya rasu ga shaidu ana bin shi bashi ya dauka daga gaurin mal sai a biya mashi amma gudun babu su a lokacin nan sai a jira har su zo da sun zo sai a dauka sai a biya mashi duk da yana daga cikin kyautatawa kana bin mutum bashi Allah ya karbi rayuwar shi kai ke bin shi Allah ya karbi rayuwar shi ka san kuma ya iya kokarin shi ya biya ka amma Allah bai sa ya biya ka ba kana da cikin kaya yi mishi shi mana da cikin ayyuka na kirki wani yana bin shi bashi amma na yayi mishi ko da bincike ake kasan kana bin shi cikin ranka ka kaddara kaya ya mashi ana binciken wake biyan wani bashi sai kai shuru alhali kau kasan kana bin shi to alama kaya ya mashi ko kuma ka sanar da magadan shi ko ko sun riga sun sani an ba hanyar shari'a bashi ne wanda yake dama addini ya ce a rubuta a rubuta ina da kwai takardun wajen shi rubuce koko da kwansu wajenka wane yana bin shi ba shi an rubuta ga su da karbi wajena gida da kwansu wajen shi da ku zo gaban ku gani na yahi mashi sai a kece wannan takardu shi ke ne koko in baka da halin ka yahi mashi baki ɗin yana da yawa kuma kai ma bukaci ne kana iya bakin abin da kake iya yahi mai sai ka ce ga yahi mashi wannan daga cikin sadaka wasu ita mai girma muna daga cikin ayyuka na alkhairi man taraka malan inza Allah ya ce duk wanda Allah ya karɓi rayuwar shi bai bar bashi ba amma ya bar dukiya ba huwa ne warasa wannan dukiya ta magadan shi ta ce a ɗebo wani abu na dukiya shi a ba wani wanda ba mai gado ba wancan waɗanda Allah ya bayanin cewa magada ne su za a duba alhikul fara'ida da ahaliha sai a yi aiki da wancan hadisi riskar da gado ga ma'abutan shi kowa sai a binin nashi amma da an samu bashi nan ba a binciken cewa ya bar abinda za a biyan bashin koko bai bari ba a hukunci ne aka abin ana bin shi bashi to shi kenan kawai baitul mal ta dauki kaga nan maza Allah sallallahu alaihi ce fa alayya ina nihin abinnan din asusun daula na abinnan na daular musulunci kaga koyau da a ce muna tsarin musulunci da haka ya kamata abin mutum ya yi abinnan ya je abinnan nashi ya sama karantarwa ta musulunci a sultan ha? mallawaliyar da na saboda haka idan kana da bukata maimakon ka je wajen wani ka bayyana wannan bukata ta ka inda kama da kwai tsari na musuluncin da ke abin farkon da za ka dankara shi ne shugaba sai ka je ka kai koki wajen shi ya san kowa da kowa amma bai sani ba zai yi bincike sai a duba cikin baitin mali sai a ɗauka sai a baka saboda shi yana tasarrufi a cikin abin nan dama ita dukiya ta baitul mal tana sanya ta akan masarif wanda ya dace kaga inda dukiya ce ta baki ne ta kowa da kowa aka dauka aka baka da wani ba zai kalle ka da wani abun nan ba ko koya abun nan na ko ko ka ji nauyin cewa ka je wajen wani ka fallasa asirin ka ko aka da koyi rin asiri na kuma lokaci ya makaranta da ne wa alaihi salam ha? ban ji ba eh to saura inda kwai baitul mal sai a kai baitul mal amma yanzu da ba mu da baitul mal sai a maida mu magada sai a yi musu ga sai a yi musu kari ha ban ji ba yan kallo a su a yi ne kallo ai ba su iya cin gado su ba ta ta su ha a a wancan da kwai shi wannan kuma nasi ne alƙur'ani ko wai za a hadara da kismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhu min qulu lahu qawlan ma'rufa wannan tare da yarda abin da magada ana da ɗauka sai a basu wannan nasi ne na abu wannan makaranta da zai Allah ba mu lada inda muke kurakurai Allah gane da mu gyara masu na alkhairi Allah ya biya marasa lafiya musulmi Allah ba su lafiya da kuma musulmi Allah ya jikan su rama dan azumin mai Allah mai cika da imani Allah ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin kasashen mu na musulmi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم